وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء to wayansu bayanai dangane da imam hassan muna ganin lalle ba zai yi a yi shi a gama rana ɗaya ba don kun san mun ɗauko zancen imam hussein tiriyan tiriyan har muka kwana talatin amma lalle ba mu iya kaiwa ma har ya zuwa waƙen karbala saboda tsawon magana ɗin to na imam hassan shi ma yana za mu ɗauko shi tiriyan tiriyan tun daga tun daga kashe babansa da zaman shi na halifci na kamar wata hudu da 'yan kwanaki kusan wata biyar sannan da sulhun da aka yi da ma'auya da yadda rayuwarsa ta kasance na wahala a yayin wa'annan shekaru a zaman shi na madina da kuma kafin wannan yadda ya shiga cikin mawuyacin hali tun a zamansa na kufa da in ma da ya je mada'in inda ainihin ma har aka harbe shi a hannu da kibiya a masallaci yana sallah a yunkurin kashe shi da shugaban sashin leƙen asiri na mu'awiyar mugira bin shu'uba ya yi wanda shi mu'awiya da ya ta la'antansa da abin da yake abin bai nasara ba shi ma shugaban intelligence din mugira yake cewa duk dai ba a yi nasara ba ne kake wannan da an nasara da kayi murna to sannan kuma da yadda ya ga al'amarin da ya waya ta har ya zo ya yi to duk da wannan dogon labari ne da ya me yasa ainihin ya yarda ya yi yarjejeniya da mu'awiya da kuma akan me ya yarjejeniya da shi da kuma me ya faru bayan yarjejeniya duk wannan maganin ya shafi masa'ib ɗin imam hassan har ya zuwa lokacin bashi guba amma duk mun yi a gurguje ne ba zai yi mu yi shi ma sai da in za mu yi kwanaki ne muna yi shi imam hassan alaihi ya gaji wahalolin da mahaifinsa ya bari duk mahaifinsa ya shiga wani hali na bijirewan mutane yana kiransu ya zuwa ga alkhairi da shirya su kuma suna watsi har a wata hudu ba tasa wanda ke ce najir balaga yake cewa yana burin ina ma za su iya musayan dinari da dirhami tsakaninsa da mu'awiya ya ba shi ya ba shi goma ya ba mu'awiya goma shi ko ya ba shi ɗaya domin ya ce kamar da ce su suna biyayya ga limaminsu a kan batansa amma ko kuna ƙin biyayya ga limaminku a kan shiryansa yana shirya da su a kan tafarkin da za su sami tsira duniya da lahira amma kuma ba su biyayya shi ko wancan a kan bata amma suna masa biyayya to ya zama sai mutane suna ta watsewa suna komawa suna komawa wajen mu'awiya har ma malikul ashtar ya ba amirul mu'mini shawaran ko zai irin yadda ma'awa yake yi ya fifita manyan mutane da dukiya ko sa zauna sai ce ashtar sahibtan da kai mana ka daɗe kana a abin sahibinmu kuma na san wannan shawara da kake bayarwa daga daga ainihin zuciyarka ne da ikhlasi kake ba da wannan shawara amma ba wannan ne mafita ba ba zan nemi yardansu da saɓawa Allah ba ko da suke guje mini ba suna guje ma zalunci ne ba inda kuma suka je can ba adalci za su samu wannan shi abin da amir mumini ya faɗa kenan da wata ibara kana iya ganin cewa suna guje ma menene adalci suna komawa menene ya fi shi ne ɗin to ya sai sai ce ma ashtar ma ai abin ma ya kusa kawo ƙarshe shi amirul mu'minin yana ya saka abin ya ce shi yana hangen lahiran kamar ga ta nan ta ma zo ne kuma ya san ajalinsa ya kusa ya ce abin ma ya kusa kawo ƙarshe to kuma hakanan bayan ana bijire masa dinnan hakanan jama'a suka haɗu a kan za su sun yadda za su je yaƙi ana shirye-shiryen sai ibn murjam ya aika aikan da ya aikata sai aka sake watsewa tare da imam hassan sai ya zama imam hassan sam shi ma irin abin da suka ci gaba yi masa kenan sai ya zama suna tare da shi amma zuciyarsu na tare da muawiya suna tare da shi a gangan jiki har suna zuwa suna gaya wa muawiya kana so mu kawo maka shi da rai ne ko ko mu kawo kansa kuma suna tare da imam hassan ba a matsayin sabansa shi kuma wayan ce a kar ku kawo man kan ina son a kawo man shi da rai ne don in rama abin da ubansa yi mana yana nufin abin da manzo Allah ya musu ya ce izhabu fa antum tulaka ni ma in ce masa izhab fa anta taliq ya zama ya ce hadha bitilka mun rama an yi tawari ubanka ya ce mana ya ce ma ubana izhabu fa antum tulaka ni ma na ce maka haka to imam hassan ya fahimci a nan take da tare da shi akwai masu yunkurin kama shi su kai shi wajen ma'auya da rai amma suna suna mashi felen-felen da baki kamar yadda yayin da muke karantawa mun karanta wani wani bawan Allah mai suna Hilal bir ko Nafi ne wanda ainihin yake magana da imam hussain yake cewa hakanan suka yi ma bici zamanin manzo Allah haka suka kasance suna gamuwa da manzo Allah da magana mai zaƙi kamar zuma amma abin da ke zuciyarsu in aikin shi fito ya fi guna ɗaci ya ce haka ma mahaifinka ya zauna da irin waɗannan mutane to kai kuma yanzu ya zo gare ka sani ke cewa ai ba ma ita ke ya tsallake na imam hassan don na imam hassan haka nan ne shi ma ya kasance haka imam hassan ya kasance ta da wannan sannan kuma ma aka yunkurin kashe shi a ainihin inda aka harbe shi da kibiya a masallaci yayin sallar subahi ya yi jinya a mada'in aka kuma suka yi ta ƙoƙarin su danna cikin inda yake jinya ɗin a mada'in su ɗauke shi da rai su kai mu ma'auya bayan an sami shi gwamnan mada'in ɗin yana tare da imam hassan ya tsaya kyam munafukai suka yawaita a wurin suna ƙoƙarin su sace shi to irin irin wahalan da shi imam hassan ya zauna da ciki kenan irin wannan irin hali sannan banda irin kamfen ɗin da mu'awaya ya riƙa yi a lokacin sai a tura mutane sai su je su kai hari su ce a matsayin wasu mutane mabiya imam hassan ku ne suwa ne shi mahajjata ne to hassan ɗan ali halifan babansa ya umarce mu da duk mu ɗebo mu karɓi dukiyanku duk domin ya harhaɗa ya je ya yaƙi ma'awuya sai su ƙwace musu dukiyoyi su da guzurorinsu su kashe waɗansu su gudu nan ko mutanen ma'awuya ne mutane a basu suna kuka hassan ɗan ali ne ya ƙwace musu dukiyansu wannan cikin abin da aka rikayin mai imam hassan a ta bi ana a dirama ƙauye a kwace dabbobinsu a kwace dukiyoyinsu a ce hassan dan ali ne ya ce a kawo mashi dukiya domin ya yaƙi mu'awiya nan ko mutanen mu'awiya to yana cikin wannan wannan hali sai ya ga cewa to wannan irin al'amari da suka takura masa da a ɗauke shi da rai a kai gara ya sulhu da mu'awiya ya fi mashi sauki to shi ne sulhu da ma'auya babin sulhu da ma'auya magana ce mai tsawo sulhu da ma'auya ba yana nufin ya ɗauki ma'auya a matsayin khalifa ba ne hasha mu a wurinmu halifcin manzan allah da nassi ne ya zo ausiya a guda goma sha biyu ne shi imam hassan shi ne na biyunsu yana da mulki ko baya da mulki kamar yadda amirul mu'minin shi ya gaji annabi kai tsaye bayan wafatin manzo Allah ko da yake ya shekara 20 da ya bayar ba mulki a hannunsa amma shekara 25 din nan wane ne khalifan annabi a lokacin amirul mu'minin in ya so wasu suna mulki kuma akan wannan ne ba akan ba akan halifcin annabi ba wannan irin abin da mutane su wannan naji ne wani ba misiri yana magana a talabishin yana ambato ya ce wai da hassan dan ali ya san ma'auya kafiri ne zai ba shi amanan addinin kakansa to a ina ka ji an ce maka ma'auya kafiri ne sha'anin su ta kafiriya kenan ba dama kai magana su da yake su ba su iya komai sai kafirta mutane to hatta yazidu ba mu kafirta shi ba don sai da zainab a fadansa ta ce da addinin kakanmu ka shirya in kai mumini ne sai ce yana iya yin sadaka da yar husaini sai ta ce sai dai ka fita daga addinin kakanmu kaga ba ta ce shi ba yana min addini sai dai in da ka fita da ya ga kuma haka nan dole ya laƙwas ya ga cewa bai isa ya ce shi baya addinin muhammadu ba saboda ba zai zama sarkin musulmi ba yanzu sarkin musulmi ko da na garin nan ne ya ce yanzu shi kirista ne yaya ko ya ce shi yanzu ai ya koma bori ya daina addinin musulunci yana na gargajiya ne ya ka gani ba dole shi kenan ya sauka daga abin to sun sun san sarautar da sunan addini suke ba da su ce su ba musulmi ne ba su kuma matukan mutum ya ce la ilaha illallah rasul ya ce shi musulmi ba ruwanka hukunci yana wajen Allah sunansa musulmi amma muna maganar aikin su ne ba muna ba muna ce mutum ya kafirta bane muna cewa ya aikata kaza ne amma ba mu ce masa ba kafiri ba ba musulmi ne ba shi ba abin da muke cewa ba kenan to da ya san mu'awiya kafiri ne zai ba shi amanan addinin kakansa yana so ce a ba zai ba zai ba shi a ina a ina Imam Hassan zai dauki addinin kakansa ya ce ga amana ga Muawiya a ina aka ce maka ya ba ya ba da addinin kakansa amana mulkin duniya ne ya ce to akan mulkin duniya shi ba za a shekar da kofin jini ba ko mu ce kaho na jini ko digo ma ce ko digon jini akan mulkin duniya ba zai da a shekar na mumini ba wato da wata ibara ko mutum ɗaya ba zai da a kashe ba a kan ya mulki in dai mulkin duniya ne zai bar mashi da sharaɗi ya ginda ya masa sharaɗi ya karɓi sharaɗi amma maimakon a ba imam hassan credit sai aka ba mu'awiya aka ce mu'awiya ya iya siyasa ya iya jan hankalin har maƙiyansa su tafi tare dubi ma imam hassan inda ya bi shi shi ko ali bai iya siyasa ba sannan da ya zo ya zauna a madina saboda irin abin da aka yada ma shamawa dangane da shi imam hassan da ma iyalan gidan gaba daya an yada musu miyagun abubuwa game da mutanen daga ahlul baiti daga imam ali ba a can ba ahlul baiti ake ce musu ba a bisa gaskiya ma shi ma'auya ya ce su ne ahlul baiti shi ku ali baya sallah an ce an wani bako da ya zo madina ya ga takalma ya ga jama'a suna biye da wani mutum ɗu ya tambaya ce wannan wane ne aka ce hassan dan ali ya ce wani ali aka ce ali bin abi talib ya ce abu turab aka ce shi ne wannan eh sai ya je kusa da shi ya ce kai ne hassan dan abu turab ya ce eh sai ya kai kaki ya tofa masa sai mutanensa suka zaro tukuba sai ya ce a ku dakata ya ce ya dan uwana na ga kai bako ne a garin nan ka zo gidana in maka masauki yana kwana a waje ne sai ce ba ni bukatar masaukin ka sai ce ka zo ai ba komai kai kai ba konmu ne to kuma din da bai da mai masauki sai dai yarda sai ya je kwana uku a gidan Imam Hassan Imam Hassan ke kawo masa abinci yana ta masa hidimomi sai a kwana na uku ne ya ce kai wannan abin da ban mamaki kai ba kai ba kai ba dan Abu Turab bane yace na kana dabi'a irin na annabawa yace eh ni dan Abu Turab ne yace to amma ya kai na kake ɗabi'a irin na kirki irin wannan ya ce ko ka san wane ne abu turab ya ce na sani mana ba shi ne ali ɗan abi talib ba maƙiyin allah maƙiyin manzo allah na san shi mana ya ce ya kai ɗan uwa ka san ka karanta alƙur'ani ya ce ina karanta ka karanta inna ma yudhiba inna ma yuridu allah an yudhiba ankum rusul ahlul baiti wai to ake kurmuta ya ce ina karanta mana kana to ka san su wane ne ahlul bait ce na sani mana muawiya ba mutanen su saboda an ce muawiya ne su an so ne ahlul bait sai imam hasan ya shiru ya ce ya ka ka ka ka karanta ayan illal mawta dhul qurba yace eh eh ina karanta mu ce to ka san su wane ne karaba ne yace eh man su muawiya ba su ne su ne eh shuru yace masa ya ya dan uwa ka san manzon Allah yana da ya yace eh ya san yana da ya me ka san yan me sunanta yace Fatima yace to ka san tana da miji sai shuru to ka san muawiya ba zai iya cewa shine ya aure ta ba wa ya shiru ya ce tana da miji ne ya ce ai tana da miji shi ne wannan abu tarab ɗin ya ce ya aure yar manzan Allah tunda an ce shi maƙiyan Allah ne maƙiyan annabi ya ce to ai mu ƴaƴanta ne yanzu yanzu kai ɗan yar manzan Allah ne sai shiru abin ya bashi mamaki ya ta ga ashe duk abin da aka kitsa musu daban ne ya ce wallahi na shigo garin nan ba wanda na fiƙi fiye da kai amma yanzu da bar gan bar garin akan bawon da nake so kaman ka sai ga mutum idonsa ya bude ya gano ashe an rufe an rufe masa gaskiya ne ashe ga gidan annabi nan an ce masa wani waɗansu da shan gida ne to ga yana cikin duk abin da imam hassan ya fama da shi kuma a wani lokacin da aka ce mu'awaya ya zo madina suka zo suka ko bayan yarjejeniya din ainihin jama'a sun taba ce mashi ainihin gidan fa dan abu turabi fa ana takalma sun yawa in an je kofar gidan caƙi da takalma mota yana shiga suka ce a kira shi a zagi ubansa a zage shi a zagi ubansa don a muzanta shi sai aka je aka ce masa sarki musulmi na kiranka sai ya zo sai ya ce eh dan abu turabi wayannan mutane ne suka ce a kira ka domin ka don mu kayan mun ga ainihin kaga takalma na yawa kofar gidanka ka kana tsammanin kai wani abu ne to dai Allah bai ganka ahalin wannan matsayi ba ballanta na ya baka kuma bai ga ubanka ahalinsa ba shi yasa bai bashi ba to shi yasa kuma muka ce to shine kowannen su ya bi ya nasa zage wannan yana nan ruwaya mai tsawo kowanne ya nasa zage kowanne ya zage shi tatatas da suka gama ya bi su ɗaiɗai da ɗaiɗai ya musu raddi kowanne har ya zo kan wani wai shi khalid dan usman bin affan ya ce kai ba zan ce komai dangane da kai ba kai misalin ka ba kai ba isa yi magana ma ya yi ma amur bin al'as raddi ya yi ma mugira bin shu'uba raddi a cikin ne nake ce kai kuma mugira kai ne ka mari uwan mu fatima a ranar da don akan idan su aka mari uwansu kun ce kai dan wuta ne kuma kowa ya san ka mazinaci kake tun kana tsaye wannan wannan ba yana na a rubuce ba ni nake faɗi ba ballata haka yana na a rubuce ya gama da so kaka kabe koma kan mu'ayya ya wanke shi kabe ce kana tinkaho da sarauta ne sarauta kun ba bakin kuma yake ba domin fir'auna ya shekara 200 yana sarautar duniya ka san kuma makomansa sannan da ya gama shi da ya ce muku Khalid dan Usman bin Affan ya ce kai baka isa ma magana dan kane da kai misalin ka shine misalin wani kuda da zai sauko sai ya ce ma ita ce wai zai sauka a wajen shi ya ce ki cije fa ganin nan sauko sai ta ce ni ma na san da kai ne da Allah yana rangaji na ba da ma da wai kuda ne zai sauka wai wai wai ta cije gashi nan saukowa ta san ma ya sauko yace to kai bai isa ka misalin ka kenan kai bai isa ka isa ma magana dangane da kai sai ya tafi ya fita mawa ya ce kun ga abin da kuka ja mana kun ga yanzu inda ya wanke aka rasa wanda zai masa raddi aka ce to kai ne amirul mu'minin ne me za baka yi masa raddi bai ce to ai kun ga inda dama mun ga mu nan ga muku daga baya da za ku baya da za ku iya ku iya da wannan gida to kuma a Madina da Amr bin al-As ya dubi Imam Hassan ya ganshi da riga sassauka shi kuma awaya gashi ya shawo jajayen kayayyaki suna ta kalkali gashi ya mamman na jauharori rawani ja ya sha nan ga alkyabba ja tana ta kalkali ya dubi irin shigan da ma'auya ya dubi hassan a cikin sassau riga sai ya fashe da dare ya ce ka da za ka ce hassan ya hau mumbari ya yi magana sha mawa su sha dariya su ga wannan shi ne ma maƙiyin naka da ala dubi rigan da ya sa to shi ne sai ma'awa ya ce to ya aba abdullah ko za ka hau mun bari kai mana hudu ba la'alla mu dan amfana da abin sai ce to na'am da ya hau ya fara hudu ba ya ce kun sani wanda bai sani ba ni ne dan wanda Allah ya magana da shi ya ce ƙaba ƙausai na au adana ni ne dan wanda Allah ya dunga ya dunga bayanin manzo Allah sannan ya faɗo kan amirul mu'min ya fara shi ne dan wanda kaza wanda ya fara magana abu kafin ya zo kansa sai ma'auya ya ce ya aba muhammad aya isa kan mun gode ya ce ka sauko hakan sai dubi amurka mai sai ka bashi ne ka ji irin wannan magana yanzu kada kake tsammanin za a sha dariya kaga yanzu ya ce munta da shi shi yana maganan addini ne kai kana da addini ne da abu biyu ka mallaki mutane da takobi da dinari kuma suna na hannunka ba shi da su bindiga da naira shi ne abin da ake mulki har yanzu yace da da su ka mallaki ka mallaki saboda ka ba masu su sha ma sun san maka wani addini ne shi yana magana addini ne to ka san wanda zan zuciyarsa shi ma kanshi ma'awayan ai da sunan addini ya mulkin in ran da ya ce ba addini ai shi kenan kuma ai da sun karerai daban-daban har suka rabu mutane da addini wanda amr bin al-as a waƙensa na juljiliya yake faɗi yake ci yake ga mu'awa ce mu ne fa muka kirkiro hadisi muka ce annabi ya ce wanda ya bi mu'awiya ba sai yayi sallah ba muka sa mutane suka daina sallah to wanda wanda suka yi wannan suka zai suka yi addinin jabu suka miƙa ma mutane ran da ran da mai man da yake bi da ikhlasi na jabu ran da ya ga mai sai din tsakanin shi da Allah zai koma musu shi yasa ma ainihin duk duk azalmi baya son ya ga addini na gaskiya don yana ganin za a bi ne ya fi son ya ba mutane ba barodo don ya ci gaba da mulkinsa to kuma har wala wani yana iya cewa to a ko kun ce imam hassan ya fi dan uwansa husaini to me yasa sai tuna imam husaini kuke ku ne ashura ku ne arba'in ko ne kaza ko ne kaza ko ne su husainiya su mai me yasa ba za ku yi annabiya mana da alawiya da hasaniya sai kuna husainiya sai mu ce da kai ai kashe annabi ba a sani ba yanzu haka in kace mutane an kashe annabi ne kuma sai da ba kashe shi ba kashe shi ba kashe shi in ka ce amirul mu'mini na kashe shi aka yi sai su ce eh ibn muljam ne kuma shi ya ɗauka abin da yake yi abin kirki ne ana fatan ma Allah ya yafe masa haka suka ce haka suka ce kuma ai hariji ne wa in ka ce imam hassan aka kashe shi aka yi sai ce to ai faɗan sahabbai ba a sabaki mu'awiya sahabi ne hasan sahabi ne kuma rigiman sahabbai ina ruwan gami na za ka faɗa ciki an ce dangane da musu kowa ya gumu da da an ce sahabi kama bakinka hmm ba ruwanka karkace komi to shi Husaini sahabi ya kashe shi yawa da guba aka kashe shi a rana tsakani da ta kubba kowa ya gani to shi nasa ya yi bambaro shi ya sa ya bayyana har kowa ya sani da musulmi da wanda yake ba musulmi ba ma ya sani yanzu yanzu duniya duk ta san abin da aka yi ma imam Hussein har 'yan communist har ma an ruwaito cewa ainihin hitila wasu sun aiko masa cewa in fa ba a kawo ɗauki ba za mu halaka mene abin yi sai ce ku tsaya ku shahada irin na husaini jikan annabi abin da ya ka hitila ke ne ke gama har in mata magandi yake cewa da duniya za su bi tafarki irin na husaini da duk lafiya lau duniya nan ta gyaru ga su duk saboda ya yi bambaro mutane sun sani don haka in muna tuna imam husaini muna tuna shahadar imam husaini muna tar- tuna shahadar dan uwansa hassan ne a lokaci guda muna tuna shahadar babansa amirul mu'minin muna tuna shahadar uwarsa sayyida zahara ne muna tuna shahadar kakansa muhammad sallallahu alaihi wasallam muna tuna kuma shahadan ji- 'ya'yansa da jikokinsa ne a lokaci guda shahadan a'immata ahlul bait da iyalan da masa'ib din ahlul bait shi muke tunawa lokacin da muke jajen husainiya saboda shi ya fito fili saboda haka a lokacin da muke jajen shahadan imam husaini muna tuna na duk masa'ib din duk ahlul bait ne gaba daya ba muna nufin cewa shi kawai muke tunawa ba shi kuma shi yasa kuma kamar yadda na faɗi ƙarshen zamanmu na Husaini ya nake cewa ba su san maganin eh, Hashura ba su san maganin kar ba su san maganin kashe Imam Husaini saboda sun rasa za su kare nau'in can sun daga wanda aka yi ce a yi gumu da baki sai wanda aka kare to wannan ko da suka ga ba zai karu ba sai suka ci a daina magana to shi yasa shi sai muke dago da shi domin muka dago da shi sai a ce to ashe ma akwai wani abu to sai a ji sauran saboda na imam hussein ya yi bambaro ya fito fili ya nuna muraran irin ƙeyen da aka nuna mu wannan gida shi yasa ainihin ba wai ba ba mun ci haƙƙin imam hassan ba ne ba wai ko mun ci haƙƙin sauran a imma ne ba a'a im- ainihin yayin da muke tuna imam hussein muna tuna masiban ahlul bait ne gaba ɗaya amma in kana batun shan wahala ne za mu ce lalle imam hassan ya sha wahala wannan janibin kiwa janibobi daban-daban na imam hassan kamar ne ce zaman rana ɗaya ba zai wadatar da mu ba gashi lokaci na ƙurewa za mu so mu yi addu'a ah, ban da haka da nake cewa za mu karanta wasiyan imam hassan ga ɗan uwansa rubutacciya tana da ɗan tsawo to kuma na so dai mu karanta amma dai duk in za mu yi sai dai in nan gaba in za mu yi shahadan imam hassan ya zama shi ma za mu ba da kwanaki ne amma ba zai yiwu ba muna fatan nan gaba ya zama zaman husainiya ɗinmu ba wata ɗaya za mu riƙa yi ba za mu riƙa zama ne haz- har har ƙarshen safar sai sai- sai ya zama wata biyu ne cur to sai a sami dama ko shi ma ba zai wadatar ba amma a a taɓa abubuwa daban-daban don a wasu wurare lalle almuharar da safar duk akan zauna ne ana jaji domin duba watanni ne na masibobin ahlul bait a farkon safar ne aka shiga da iyalan gida birnin damashik aka yi shela bayan ita sai da su kaina ta ta ce tana roƙon wani abu aka shimri ya zo ya ce me kike nema yar ali Eh, yar yar husaini kai me kike nema yar husaini ta ce ina da bukata ne menene bukatan ke yar husaini ta ce ina son shi kan nan ku sa shi a- a- a- a can baya saboda ya ɗauke hankalin mutane gabanin- ga- gaba ga- don su daina ganin mu sannan kuma ina son in zai yi ku bi da mu da hanyar da ya fi sauƙin yawan mutane sai ya ce to shimur sai ya je ya sa aka ɗauko kan aka sa a daidai inda za a gansu a gabansu sannan kuma ya bi da su ta ƙofar da ya fi al- mutane da aka shiga da su kofan gari aka shela aka ce jama'a ku saurara waɗannan iyalan da kuka ga an kamo su ne iyalan gida mafi sharri a doron ƙasa gidan manzo Allah kenan aka sauke su a gida kango baya kare su da rana da inda rana ne baya kare su daga sanyi in dare ne don babu rufi a sama a nan sai da ruƙayya ta cika a nan aka yi mata kabari to wata wat- wat- watan safar watan masahib ɗinsu ne wannan watan ne kuma har wala aka yi ba- ba- ba- ba- aka yi abin da aka yi a nan watan da aka yi masa a cikin dimashq kuma aka ta- ka- aka da- yayin da aka za a koma da su gida suka bi ta karbala ya dace da ranar arba'in suka haɗu da jabir bin abdullah al-ansari radiyallahu anhuma suka sannan kuma su- su- su- suka yi koke-koke na kwana uku arba'in ɗin farko kenan sannan suka rankaya suka koma madina haka wannan wat- watan masa'ib ɗin ahlul baitin to insha Allah wal azim da yake lokaci ya ƙure mana akwai shi- ko ko ka dangane da imam hassan wani abu ne da ainihin aka ruwaito ko kan imam hassan wanda da ruwaya daga manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi yake cewa faman bakahu na na ƙalar rasulullah sallallahu alaihi wa alihi fai imam hassan salamullahi alaihi faman bakahu lam ta'ami ainihu yawma ta'amil uyun wanda ya kukansa idansa ba zai makanta ba ranar da idanuwa za su yi ma- makanta wa man hazina alaihi lam tahzin qalbuhu yawma tahzinul qulub wanda ya yi bakin ciki akan imam hasan to bu- zuciyarsa ba za ta bakin ciki ba a ranar da zukata za su yi bakin ciki wa man zarahu fi baqihi thabatat qadamuhu ala sirati yawma tazullu fihi al-aqdam wanda ya ziyarce shi a baqi'insa wato mamma bigiran da aka bizne shi yana na a Madina to kafansa ba zai zame ba a rayin da kafafu za su zame da sauran abubuwa da dama da aka ruwaito dangane da kukan imam hassan da kuma yin da kuma da kuma zi- da ziyararsa da kuma bakin ciki kan abin da ya same shi an ce lokacin da imam hussein alaihi sal- sa- sa- salamu allahi alaihi yake sa shi a kabari tare da shi akwai abdullahi bin abbas da Ubaidu- da abdullahi bin ja'far wanda suka taimaka masa da yadda ya sa shi a cikin kabari ya fita daga cikin kabarinsa yana kuka yana mai bakin ciki yana cewa adhuna ra'asi am atibu mahasini wa ra'asuka ma- ma'furun wa anta salibu buka'i dawilun wa dumu'u gaziratun wa anta ba'idun wal mazalu qaribu har wala an ce imam Hussein cikin wannan baitoci ya ce- ya ce fala ziltu abki ma tagannat hamamatu alaika wa ma habbat saba wa- wa junubu wa ma hamalat aini min ad-dumu'i qadratun wa mahdarra fi dumu'il hi- hijazi qadibu buka'i dawilun wa dumu'u qadiratun wa anta ba'idun wal mazaru qaribu yana kukan dan uwansa hassan akwai wasu baitotin waƙoƙi daban-daban da shi ima- aka rawato daga imam hussein wanda ya yi na rasa ɗin ɗan uwansa ah, imam hassan a yayin cikawan imam hussein ya ce da ɗan uwansa ya kusanto idan mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauki rai sai ya rufe idanunsa to da ya kuso kusa da shi sai ga shi shi imam hassan ya dube shi ya yi murmushi ya ce masa bayan ya- ya miƙe kafafunsa ya miƙe hannuwansa ya shirya fitar rai sai ce mala'ikan mutuwa yanzu gashi nan ya zo ya ce mini albishirinka allah ya yarda da kai kuma yanzu za ka je wajen kakanka to sannan ya rufe idanunsa ya buɗe bakinsa ruhinsa mai tsarki ta fita waye mai kira ainar mudadi ya wa imama wa imama wa hasana to da yake lokaci ya ƙure mana kamar yadda na ce ɗan gajeren magana za mu yi don za mu yi addu'a insha Allah da yake daren juma'a ne za mu yi addu'an addu'a kumair a duba du'a kumair insha Allah akwai wani- akwai- akwai batun arba'in wanda yanzu haka an fara tattakin arba'in tun kamar kwana bakwai da suka wuce an riga an fara ko jiya a talabishin ina dubawa na ga wani nukba na masu tattaki kuma mutane suna wucewa hululu amma an rubuta a daidai wurin saura kilomita 455 zuwa karbala amma mutane na tafiya to sun faro daga wuri mai nisa sama da kilomita 500 tattaki yanzu ya riga ya kan kama daga wurare daban-daban masu takawa da kafa Ah, kuma in mutum yana bibiyan labaruka zai ga abubuwa lalle daban al'ajabi don ah, mutum yana ban san mutanen da sukan taɓa ɓatun nan su yi ta surutu kamar ba sun san duniyar da suke zaune a ciki ba ne musamman da suke zurotai a nan kamar ga dukkan alamu su ba su ma ba ma san ma abin da ke gudana a duniya ba sun ɗauka a nan garin ne kawai ake tattaki sun ɗauka ma mu- a nan ne muka ƙirƙiro da abin daga ga wannan lokaci na talabishin da intanet akwai canalolin satellite daban-daban ko wanda nakan kama akwai mai suna karbala satellite channel akwai mai suna imam hussein akwai usman hussein na ɗaya Usam- hussein na biyu akwai imam hussein na uku akwai ma mai talabishin channel mai suna imam hassan akwai ga sunan channeloli daban-daban daban-daban wasu ana ta nuna abubuwan da ke gudana in ma ba za ka kama a baka da talabishin da zai kama intanet yana kama in yana da gudu duk channelolin nan akwai akwai channel mai suna zainab shi man kasa zainab a a intanet in kasa zaka ga zaka ga channel din zaka iya kamawa ta intanet zaka ga abin da ke gudana a duniya ba za ka tsaya ne kana kallon bangare guda ko abin da ake gaya maka mutum ya lura da- ya- kum- kuma ya- ko- ko da bai- bai ga canaloli ba ta- ma- mawaƙi ɗin intanet ma daban-daban zai ga- zai ga hotuna sai ka cewa wannan al'amari duniya ne gaba ɗayanta allah ya ga dama ne a san me ya faru ya ga daman kuma zukata su rayu zukatan nan kuma masu ban al'ajibi sawa'un mm, na samari ne matasa ko na tsofaffi ko na jarirai Ma, akwai a cikin masu tattaki wata 'yar uwa da ta- ta- da- da take da ɗanta na goye in ta goya shi sai ya dunga tsandara mata ihu in ta soke shi sai ya shiru wai sai ya taka ni ta rasa yadda- kuma yana takawa a hankali a hankali a ta- can in ta gaje ta ɗauke shi tana sawa ya dinga tsandara mata ihu ke wai sai ta soke shi zai taka da ƙafa ko magana bai iya ba amma ya dai kawai in dai dinga ihu in ta soke shi zai daina ihu yana takawa to in aka yi sa'a ya galabai ta ya fara ɗin jambaci to shine sai ta ɗan samu ta goya shi amma in da ya farka ba ba a yi sa'a a yi tafiyan nan ba da shi ba to duk waɗannan abubuwa makamalan in dai har ka duba da idanunka ya zama na cewa ka ce wannan abin dibara ne kowa yau ake ma mutane to baka da hankali kai baka san wani abu na Allah ba baka san dashen Allah ba wani al'amari ko da ganin shi na Allah ne to amma mun san makiya su suna nan dai hayaniya daban-daban wasu ma wai wani wai wani ruwa ake sha sai kawai sai kawai sai mutum in sha wannan ruwan kawai sai kaga saboda haka ai hattara to amma kuma sun ce za su ɗauki mataki akan wannan tattaki ɗin daban-daban cikin abubuwan da suka ce za su yi mun san an sa su ne don shekarun baya sun yi shiru amma bana sai suna ta'aushi suna ta'aushi suna tsammanin za mu yi musu raddi sai suka ji mun musu shiru don da sa muka yi muku shiru saboda idan kare ya ce wan wan wan in kai ma ka ce wan wan wan kai menene ku yi ta haushi ku ji haushi muddin ya gama haushin kuma ya ga tattakin to wai cikin abubuwan da suke zuwa su yi za su kai hari za su za su wai ka ji mutum ba kowan kowa ba yana cewa zai sa bam to ta ina zai sami bam ɗin kun san gab da za a yi kudus sun shiga ta da bama bamai suka tayar a kano suka tayar a jos suka zayar a nan zaria ya ce to menene ma'anan wa'annan bama-baman a daidai wannan lokacin kuna nufin kenan kudus kuke hankoro kafin kudus ya zo ku mai da ta daban zaunan nan abu to a yadda yake yi aka yi kudus aka gama lafiya to yanzu kaga kuma sake dawowa da salon ta da bama-bamai to cikin abin da su wa'annan masu haushin suna cewa za su ta daban kuma suka ce za su watsa gas mai guba da foda mai guba za su sa foda mai guba a takubban za su su sassari mutane kuma za su sami guba su sa a sirinji su danna a fiwa wota su zo su raba ma 'yan tattaki su sha su mutu kuma za su yi kisan kai sai su kashe mutane sai su ɗebo gawakin sai su zuba a masaukin 'yan tattaki sai a ce su suka kashe su duk cikin abincin haushin da suka yi ta tai kenan kuma suka ce musamman ma wanda za su fito daga sokoto da katsina yanzu gashi sokoton da aka yi maganin shi a yanzu ta haɓaka ta cinye gari to ku yi ta wan wan wan wan wan mun san wa kuke ma aiki mun san wa kuke ma aiki tashin bam da aka tayar jiya a kano ya nuna aikin su waye domin ba yadda za a yi wani mai hankali ya sawwala cewa wani mutum yana da wata manufa ta addini sai ya je ya ɗaura bam a jikinsa ya je kasuwa ana hada-hadan sayar da wayan hannu da mai sayarwa da mai saye a ya tada bam ɗin kowa ya mutu musulmi da kirista da koma menene ce yana addini wani addini kuma ya cimma wani buri ba ko hankali wannan noshin ɗin makiya addinin musulunci kenan su makiya addinin musulunci suna saboda cewa shi musulunci ana kashe-kashe ne sai su suna kisan suna cewa musulunci kuma ko da gani wannan aikin amerika ne da isra'ila da karyanta saudiya su ne suka sa kashe-kashe a kan gaba nuna addinin musulunci a matsayin addinin kashe-kashe kuma sai a ce maka wai yan kunan bakin wake wane ne da hankalinsa zai dora ba mai je shiga cikin mutane ya tayar da shi sai ya mutu duk mutane su mutu kuma yana addini ba mai hankalin da zai yarda da wannan to kuma in ka ce mana bam din da ya tashi a ainihin a wanci an ce ma jirgin saman rashi din yanzu an tabbatar da cewa bom ne su ma yan isis sun ce bom ne har sun nuna hoton wani abu a cikin abin nan giyan gwangwani bitter lemon kai bitter lemon na gwangwani schwabs bitter lemon sun ce a ciki suka sa bom din suka saka a jirgin to idan sun ce sun ramuwan gaya ne kan da kuma harin da suka kai shamar sheikh suka kashe rashawa 25 suka ce ramuwan gaya ne akan lugudan wutan da rasha take da kuma bam da suka tayar a birnin beirut a daidai dandazon kasuwa shi ma birnin beirut suka ce saboda hezbollah sun shiga yaƙi da su a syria da kuma harin da suka kai paris suka ce saboda faransa ita ma ta shiga to muna tambaya to harin da aka yi jiya a kasuwan hada-hada na waya shi kuma harin menene ana ramuwan gaya a kan wane ne da wane ya yi mene kuma idan boko haram ne kuma duk mai boko ana kashe shi ne to sai da waya da sayan waya shi ma bokon ne to kuma da kuka kai masallacin juma'a na birnin kano shi ma bokon ake yi in kuma kuna yaƙi da gwamnatin gwamnatin tana masallaci ne ko shi ma sallah haram ne abu ba ko kan gado a mai da mutane mahaukata wannan aikin amerika da isra'ila ne kuma wani abin takaici wai yanzu ana tattauna ya za a sha kan wai 'yan ta'adda tsakanin sojojin najeriya da sojojin amerika to matukan akwai sojojin amerika a nan suna taimakawa ba za a daina ta'addanci ba don su ne 'yan ta'adda abinda suka yi a iraq kenan abinda suka yi a afghanistan kenan har 'yan majalisar dokokin afghanistan suka tabbatar da cewa wa'annan 'yan ta'addan amerika take ba su makamai matukan suna nan to ta'addanci ba zai tashi ba saboda su ne 'yan ta'addan yanzu amma da su ne ake tattaunawa wai za a yi maganin ta'addanci ko je na gani a talabishin sojojin najeriya ana tattaunawa ga na amerika nan ga na najeriya wai ana tattaunawa za su har da janara a cikin na amerika din wasu ne masu ba ba da shawo ana tattauna yadda za a shawo kan wai ta'addanci da 'yan ta'adda da me suka manta dama wa'ayyanan nan abu ne sun faɗa a sarari amerika ta faɗa a sarari ba koyan abu ba ne ta ce za ta fake da ta'addanci ta mallaki duniya kuma wannan shi yasa kaga rasha ta shiga rigiman siriya ba wani abu don sun san abin da amerika take hankoro ko kuna tsammani lokacin da amerika ta je tana taimakon sunna ne ina tambaya ne to rasha fa da ta shiga ita kuma tana taimakon shi'a ne siyasan duniya ne mallakan duniya suka sa gaba kuma rasha ta san cewa in mallakan duniyan har da ita saboda ba za ta zauna tana kai ita ma faransa ta san hakan shi yasa duk suka shiga mu abin da yake ba mu takaici inda wannan siyasan ta su ta mallakan duniya suka fake da wai ta'addanci ne kuma wai 'yan ta'addan musulmi ne to me ya ka kawo addini mu a cikin siyasan taku ku ce kuna so ku mallaki duniya mana ku yi faɗan ku da sunan ku amerikawa ne kun je kuna faɗa me na fikewa da cewa addinin musulunci ne yanzu manufan wa'annan hare-haren shine a sa mutane a cikin firgici kuma kaga ta ina za ka tsira kenan yanzu kasuwa ne ba za ka je ba ko ba za ka je kai cefane ba tunda akan je ma inda ake sai da naman miya da timatir a ta da bam aga yolo sun ce wai a daina cin kasuwan dare to me an daina cin kasuwa shikenan sai kun ba tun da ana ta dama kasuwa sai a fasa cin kasuwa ashe ma sai a zauna a daina zama a gidaje tunda ana tayarwa a gidaje ko sai a daina tafiya akan titi tun a sa akan titi wannan wani irin wauta ne kawai a sa mutane a cikin mugun takura kamar yadda suka in sun tada bam su ce sun sa dokan hana fita ba wanda zai fita awa 24 ka rasa kan gadon wannan to kuna ta kuna ta haɗa kai da ɗan ta'addan da ya zo ya mulkushe ku ya ɗibi arzikinku wani abin da ke faruwa kenan to wannan al'amari ya riga ya shigo ƙasar nan sun riga sun shigo da shi amma da suka shigo da shi ƙasar nan bayi da ko kan gado ne domin na siriya da lallai ana iya ganin a ko mutane waɗanda da gaske suke sun ce wai su suna jihadi ne ko da ke musam ma- manufan jihadin ko sarari suna ma amerika ne aiki da isra'ila to amma a nan ba mu san wake faɗa da waye ba kawai sai ba mai ke tashi amma kar ku ɗauka wannan zai ɓoye mu al'umma in ya ɓoye mu wasu ba zai ɓoye musu ba kuma mun san ina kuke hankoro da ku da 'yan barandanku insha Allahul azim Allah ne maganinku kuma Allah ta'ala zai tauratsa al'amarinku za mu yi addu'a insha Allah اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وظل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تأتي كل اسم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدينني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سعال خاضئ متذلل خاشئ أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأهوال متواضعا اللهم وأسألك سعال من اشتد فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروح دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأبرد بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم آترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأصعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تكسيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتدائي كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد سرك اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خر لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نتكر بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح صعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على آلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكفو يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقام ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدتي عمل طول البلاء ومدتي فلئن سيرتني للعقوبات مع عضائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وعبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين آلها ضجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولنادينك إن كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وذاق طعم عذابها بمعصيتي أخبص بين أطباقها بجرمه وجريرتي وهو يضج إليك ضجيج معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تجذوه زبانيتها وهو يناديك يا رباه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك وباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بهبذ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارهم وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إيسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي يا من بيده ناسيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا رب يا رب يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين ودنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين addu'a na gaba insha Allah akan masu kulle-kulle insha Allah fatan mu ita ce kulle-kullen su Allah mai da musu akan su Allahumma ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فقيد واصرف عني هم من أدخل علي همه وامكر بمن يمكر بي فإنك خير الماكرين وابقى عني عيون الكفرة الظلمة التقاة الحسدة الفجره وانزل علي منك السكينة والبسني درعك الحسينة واحفظني بسترك الواقي وجللني عافيتك النافعة وصدق أقوالي بأفعالي وبارك لي في ولدي وأهلي ومالي وما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت فاغفره فاغفره لي يا أرحم الراحمين واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجلي بجودك واطب علي بماجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومنا علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسوت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من عضائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا lallai idan muka tashi yau ba mu ziyarci imam hassan ba ba mu kyauta ba saboda haka za mu ziyaran imam hassan yana na a cikin mafati na ayyukan ranar litini ziyarat akwai ziyarar litini ana kiran ana ziyaran hasanai ne amma na bangaren imam imam hus na bangaren imam hassan za mu karanta ziyaran hassanain akwai bangaren imam hassan shi za mu karanta ziyaran imam hassan an ga wurin a ziyaran imam hassan da hussein ranar litini amma ziyaran imam hassan za mu karanta na imam hussein mun saba mukan yi ziyarar ashura wannan lokaci ya ƙure mana assalamu alaika yabna rasulillah assalamu alaika yabna rasul rabbil alamin assalamu alaika yabna amiril mu'minin السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا صراط الله السلام عليك يا بيان حكم الله السلام عليك يا ناصر دين الله السلام عليك أيها السيد الزكي السلام عليك أيها البر الوفي السلام عليك أيها القائم الأمين السلام عليك أيها العالم بالتأويل السلام عليك أيها الهادي المهدي السلام عليك أيها الطاهر الزكي السلام عليك أيها التقي النقي السلام عليك أيها الحق الحقيق السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك يا أبا محمد بن الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ɗazun na ɗauko magana ya ɗawan kwanta mini ina batun tattakin da aka ɗauko cewa ga lissafinsu yau shida ne ga wata wanda yake nufin kenan arba'in za a yi ran alhamis ne dama a ƙarshen zamanmu na ƙarshe nace idan ya kama a wurinsu wannan watan almuharram ya yi kusan arba'in zai zama laraba in kuma ya cika zai zama ranar alhamis saboda haka kamar yadda muka yi muzaharan ashura a ranar sha ɗaya a lissafinmu to arba'in zai zama arba'in da ɗaya ne a lissafinmu sai dai wannan mamu kan ba mu damar wa'insu ayyuka mu a tsorai mutum sai ya sami dama ya yi su ranar arba'in ɗin tun da arba'in ɗin a wurin zai kasance ran laraba ne amma tun da yake a karbala ranar alhamis za a yi to ran alhamis ɗin ne za mu yi arba'in insha allahu alazim اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخيرتك من خلقك ومبلغ رسالتك أفضل وأكمل وأجمل وأنمى وأكثر وأطهر وأزكى ما صليت ورحمت وباركت وترحمت ومننت على أحد من أنبيائك ورسلك وملائكتك وعلى أحد من أهل الكرامة عندك اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وصل اللهم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الصابر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد النكي العادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي اللهم صل عليهم وعلى ذريتهم البررة اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والصديقين وأولي العزم من المرسلين الذين أوذوا في جنبك وجاهدوا فيك حق جهادك وقاموا بأمرك ووحدوك وعبدوك حتى أتاهم لكن اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن كتابك ويكذبون رسلك اللهم وأنزل عليهم رزقك وعذابك اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وأوزهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم إلى الحق آمين اللهم ارحم عبادك الصالحين من أهل السماوات والأرضين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين